abubakar musa giyaɗe alƙalin afa shari'a court na itis ga ɗau domin ya ɗora daga inda malamai suka tsaya tare da alƙali akwai alaramma mustapha adamu misau alaramma mustapha adamu misau alƙali abubakar musa giyaɗe a matso kusa saboda yanayin lokaci
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على أزكى البشرية محمد بن عبد الله سائد الجر المحجلين وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu cikin yadda da sahalewa ta Allah maɗaukakin sarki abun godiya Allah ya ba mu zarafi da dama mu kasance a wannan farfajiya mai albarka ta masarautar mai martaba sarkin gamawa alhaji adamu abdulkadir adamu muna roƙon allah maɗaukacin sarki ya ƙara wa sarki lafiya allah ya ƙara maka tsawon kwana da aminci allah maɗaukacin sarki ya yalwata masarautarka ya ƙara maka zaman lafiya da aminci a cikin masarautarka allah ya riko da hannayenka akan dukkan daidai Allah ya kintsa zuciyarka ya sanya maka kishin talakawanka ya baka tsawon rayuwa a cikin imani da ayyuka na gari muna ƙara godiya ga Allah maɗaukacin sarki da ya sanya ka daga cikin waɗanda Allah ya ɗaukaki martabarsu kuma Allah subhanahu wata'ala zai ci gaba da yi maka jagora Allah ta'ala ya maka tsawon kwana amin karkashin wannan kungiya mai albarka an umarce ni in gabatar da wa'azi kamar yadda 'yan uwana da malamai na suke gabatar da wa'azi amma kasancewar lokaci takaitacce ne ne ina so ne dan yi tsokaci akan irin haɗin kai da zaman lafiya da addinin musulunci ya gina harsashinsa tun daga lokacin da aka aiko annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama a lokacin da rayuwa take rincaɓe larabawa suke rayuwa ta jahiliya ake zub da jini ake bin bashin zub da jini ake kama karya ake zalunci na dukiyoyi ake kabilanci da ta'assubanci da kuma dukkan wani dangin fajirci da shaidana da Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu Alaihi sallama wannan kalma ta la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu Alaihi sallam sai ta zama inuwa guda ɗaya da ta tattaro kowace ƙabila ta tattaro kowace fata ta tattaro kowanne irin dangi wannan inuwa wannan lema guda ɗaya ta kawo ƙarshen adawa da gaba wannan lema guda ɗaya ta kawo ƙarshen bin basussuka na jini da ake da shi na jahiliya allah maɗaukacin sarki ya dunkula mu ƙarƙashin manufa guda ɗaya sannan aka sanya kadarko daga dukkan wani ta'addanci da aika-aika wacce aka saba yi a jahiliya aka kawo kariya a jinane kariya a dukiyoyi kariya a mutunci manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya jaddada wannan harsashi a hudubarsa ta hajjin bankwana ranar babbar sallah ya tara dandazon sahabbai ya yi musu tambaya ya ce yau kam wace rana ce suka ce ranar babbar sallah haramtacciyar rana ya ce nan wane gari ne suka ce garin makka haramtaccen gari ya ce wannan wane wata ne suka ce watan zulhajji haramtaccen wata sai yake cewa to ku sani cewa jinananku da dukiyoyinku da mutuncinku sun zama haramun a kanku kamar yadda wannan ranar ta zama haramun kamar yadda wannan garin ya zama haramun kamar yadda wannan watan ya zama haramun ya ce wadda bai zo wadda ya zo ya sanar da wadda bai zo ba kuma ina nada ku shaidu na isar ko ban isar ba suka ce ka isar ya ma'aikin Allah wannan shine sakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama zuwa ga al'ummar musulmi marawacin wannan hadisin Abdullahi dan Abbas radiyallahu ta'ala anhuma yace wannan sako ne zuwa ga dukkanin al'ummarsa ku sani cewa wannan addinin musulunci ya sanya kariya a jinane ya sanya kariya a dukiyoyi ya sanya kariya a mutunci ba a keta alfarmar jinin musulmi sai idan da haƙƙi sai idan da haƙƙi wadda musulunci ya yarda da shi ya ɗauke shi a matsayin haƙƙi ya zo cikin hadisin abu huraira radiyallahu ta'ala anhu yana cewa manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce dukkan jinin musulmi dukkan musulmi akan musulmi haramun ne jininsa haramun ne dukiyarsa haramun ne mutuncinsa abdullahi dan umar ya ce manzon allah sallallahu alaihi wasallama ya ce an umarce ni na yaƙi mutane har sai sun shaida babu abin bauta da gaskiya sai allah kuma sun shaida ni annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam manzon allah ne idan sun faɗi haka sun yarda da haka to sun samu kariyar jininsu sun samu kariyar dukiyarsu sun samu kariyar mutuncinsu sai idan da hakki irin na musulunci ya zo cikin hadisi ingantacce manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la ya hillu da mumri'in musulmin illa bi ihda salasin jinin mutum musulmi baya halatta sai a dalilin ɗayan abubuwa guda uku a sayyibi zani ko dai sanadin magidanci da ya je ya yi zina hukuncin zina ya tabbata a kansa yana magidanci mahukunta suka yi masa hukuncin jefewa kuma suka zartas wan nafsi bin nafsi ko kuma wadda ya ɗauki rai ya yi kisa kisan ganganci kuma ya tabbata kisan ganganci ya yi mahukunta suka kama shi da wannan laifi suka yanke masa hukuncin kisan ganganci bayan lura da sharuɗa na tabbatar kisan ganganci a kansa lura da koruwar dukkan abin da zai hana daukan hukunci a kansa suka zartar da hukuncin kisa a kansa sannan sai wadda at-tariki lidinihi al-mufariq lil jama'a wadda ya watsar da addinin sa yayi ridda ya bar musulunci Allah madaukakin sarki ya ba jinin musulmi kariya ta yadda ya sanya kisan musulmi ba tare da hakki ba mafi girman laifi bayan shirka kuma mutanen kwarai ba sa aikatawa domin Allah ta'ala yana lissafa kyawawan ɗabi'un mutanen kirki yace walladina la yad'una ma'a Allah ilahan alladhina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما ubangiji ta'ala ya ce wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar sune waɗanda ba sa shirka ba sa kiran wani abun bauta su hada tare da Allah wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq ba sa kashe rai wace Allah ya haramta a kashe rai mai kariya wanda Allah ya hukunta kariyar jini akan wannan rai sai dai idan da hakki irin hakkin da muka karanta annabi sallama ya ambata ko dai magidanci da ya zina ta tabbata a kansa ko wanda ya kisan kai ba tare da hakki ba ya tabbata a kansa ko wanda ya ridda mahukunta suka tabbatar da hukunci a kansa ko wasu hukunce-hukunce da addinin musulunci ya zayyana wanda suke kaiwa zuwa ga hukunci na a kashe wanda ya aikata wannan laifi kamar laifin fashi kamar laifin tawaye wa shugaba amma idan ba haka ba Allah maɗaukakin sarki ya ce duk wanda ya aikata haka ya je yayi shirka ko ya je yayi kisa wala yaznu kuma ba sa zina duk wanda ya aikata haka yanka asama zai gamu da wato azabar Allah Allah madaukakin sarki ya ambaci wannan ne yayin da yake ambaton halayen mutanen kirki mutumin kirki baya kisan kai mutumin kirki baya sha'awar zubar da jini duk wanda yake sha'awar ya zubar da jini ba tare da hakki ba baya daga cikin mutanen kirki sannan Allah maɗaukakin sarki ya sanya daga cikin laifukan da ya haramta bayan ya lissafo laifukan da ya haramta kul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'an a ciki sai Allah ta'ala ya ce wala taqtulun nafsal lati harrama Allahu illa bil haqq kuma kar ku kashe rai da Allah ya haramta a kashe sai idan da hakki kai karshe sai Allah maɗaukakin sarki yayi mai gaba daya bayan an hana a hadisai an hana alkur'ani sai Allah ya saukar da wata aya don ta nuna maka fushin Allah ta nuna maka tanadin da Allah ya yi ga dukkan wanda bai kiyayi wannan laifin na zub da jini ba Allah ta'ala ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima al'amari ya girma Allah ta'ala ya ce wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan duk wanda ya kashe wani mumini muta'ammidan da gangan duk wanda ya kashe wani mumini da gangan da gangan ana nufin yayi amfani da abin da dama galibi yana kisa sannan yayi niyyar ya aikata wannan aikin sannan wanda aikin ya faɗi a kansa shi aka nufa a aiwatar da wannan aikin a kansa ganganci ya tabbata wannan shi ake cewa amdu udwan ganganci ya tabbata to Allah ce duk wanda ya irin wannan akan rayin da Allah ya bata kariya Allah ya ce fa jazaohu jahannam sakayya sautar jahannama khalidan fiha zai dawoma a wutar jahannama ba ranar fita wa ghadiba Allahu alaihi kuma Allah ya yi fushi da shi wato idan Allah ya yi fushi da bawa fa ba zai kalle shi ba idan Allah ya fushi da bawa ba zai masa magana ba idan Allah ya fushi da bawa ba zai saurari komai da ya shafe shi ba wala'anahu sannan Allah ya tsine masa albarka idan Allah ya tsine wa bawa albarka fa to ba zai samu rahama ba ko a gidan wuta wasu sukan samu sassauci a cikin gidan wuta amma tsinanne a gidan wuta sassaucin da yan wuta ke samu ba zai samu ba don haka wanda ya kashe mumini da gangan yana cikin tsinannin ‘yan wuta wa adda lahu azaban azima kuma Allah ya masa tanadin azaba mai girma ku dubi uba hawa hawa guda biyar wutar jahannama zai tabbata a cikinta ga fushin Allah ga tsinuwar Allah sannan kuma zai gamu da nau'i nau'i na azaba mafi girman munin azaba a wutar jahannama sakamakon ya kashe musulmi mumini ba tare da hakki ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce cikin hadisin abdullahi dan umar ya ce la zawalu duniya cikin hadisin abdullahi dan amru ya ce la zawalu duniya ahwanu ala Allah min qatli rajulin muslimin a ce ba duniya duniya ta tashi an naɗe ƙasa komai ya ƙare to wannan ya fi sauƙi a wajen Allah da a ce ran musulmi ya zuba jinin musulmi ya zuba ran musulmi ya tafi ba tare da hakki ba al'ummar musulmi mu rika sanin dokokin musulunci a cikin rayuwa da muke don mu gama da duniya lafiya mu gamu da Allah kalau irin wata al'ada da al'ummominmu suka samu yanzu matasanmu ta fusata da ɗaukan hukuncin tare-tare da ɗaukan hukuncin gayya baya daga musulunci a wani abu kuma musulunci baya tare da shi laisa minal islami fi shay ba musulunci bane kuma musulunci baya tare da irin wannan fusata da kuke yi ya ku al'ummar wannan gari da sauran garuruwa da ke kewaye da wannan gari na kusa da na nesa al'ummar musulmi ku sani babu wani mai laifi da ya halatta a fusata a cikin gari a yi dandazon tare-tare a yi gayya don azarta masa da hukunci domin babu wani wadda ake naɗa shi ya gudanar da wani aiki sai an masa training Allah maɗaukakin sarki bai taɓa naɗa annabi ba tare da ya jarraba shi ba kaga sai da aka jarrabi annabi Musa sai da aka jarrabi annabi Yusuf aka jarrabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama sai da aka jarrabe su da halaye da kuma ilimin za su iya aka danka musu annabi sallallahu alaihi wasallam baya danka aiki da shugabanci sai ga wadda zai iya idan yana bayarwa ma wani idan ya zo ya ce a bashi sai ya ce kai ba za mu baka ba saboda ka roƙa wanda ya roƙa bai cancanta ba ba ma ba wanda yake so wannan ya zo ya ce a bashi ya ce kai ba za mu baka ba kana da rauni kai ba wannan ba kar ka yadda ko mutum biyu kai musu hukunci nan gaba ko da bayan rayuwata kamar yadda ya gaya Abu Dharr Gifari sannan haka idan kun kula rayuwar da muke yi ba a ba dan sanda kaki sai an mata training ba a nada alkali alkali sai an sai yayi karatu an masa training ma'aikacin gidan gyaran hali ba a bashi wannan aikin sai an masa training soja ba a bashi bindiga a bashi kaki sai an masa training duk wanda kuke ganin mai aiki ne mai hukunci ne da layin da aka danka masa ya kula da shi sai an ajiye shi a masa training ake bashi yanzu idan aka ce mutanen gari da mai sayar da lemo da mai sayar da rake da dan acaba da wanda yake filin kwallo da wanda aka aike shi sayo itace da duk kowa ya bar abin da yake a ruru a tafi a je a yi hukunci a wani mun yi wa kanmu adalci cikin masu tsayar da wannan hukuncin su akwai wanda aka koya masa yadda ya kamata a yi don haka sai aka wayi gari matasanmu suna fasata ana gayya ana gangami domin a je a tsayar da hukunci to ko da mai laifin ne ko da mai laifin ne ba a tsayar masa hukunci sai laifin ya tabbata ya aikata shi da sharuɗansa ai sata haramun ne ko ya san haramun ce ko yanzu idan aka kawo ƙwararren waya idan aka ihu a wani ya saci waya kayya kayya ya saci waya kaddara waya ce ya zara aljihun wani kudinta idan an je an kai ta kasuwa za a sayar ta naira dubu ɗari da ashirin ce sai aka yi masa ihu ɓarawo ɓarawo aka je aka make shi aka je aka jefa mar itatuwa aka jefa mata aka kyatta masa ashana to idan an je wajen hukunci a hukuncin Allah wannan wayar da ya sata bata kai a yanke masa hannun ba ma bata kai ma a yanke masa hannun ba kuma koda ta dubu ɗari biyar ce ta kai a yanke masa hannun an je gaban alkali za a ce satar aljihu yayi tunda aljihu yayi ba sata ce da aka yi ta a hirzi ba bata cika sharuɗan satar da za a yanke hannu ba ai ba da ka ake aiki ba ba da ka ake hukunci ba balle wanda bai ji ba bai gani ba wanda ya ji ya gani din ma akwai yiwuwar kuma masa hukuncin da ba shine hukuncinsa ba sannan ko da shi ne hukuncinsa ba ku ne masu hukuncin ba karka yadda ranar alkiyama ka je gaban Allah wani yana bin ka bashin jini yana da hatsari matuƙa ka je gaban Allah wani yana bin ka bashin jini kuma ku sani cewa dukkan waɗanda suka yi tarin tarime dukkan waɗanda suka yi gayya suka zartar da hukuncin kisa akan wani to da wanda ya sa hannunsa ya zub da jinin da wanda ya yi kururuwa da wanda ya miƙo taya da wanda ya je ya kawo fetur da wanda duk ya ba da kowace irin gudumawa ko ta ihu ce hukuncinsu ɗaya dukkansu sun kashe shi sayyidina umar dan khattab radiyallahu ta'ala anhu a lokacin yana khalifa wata mata ta gayyaci waɗansu mutane su je gidanta a alfasha gidan akwai wani ɗan matashi sai suka ga zai musu yawa sai suka kashe shi da suka kashe shi aka kai su wajen sayyidina umaru sayyidina umaru ya bincike ya samu su suka kashe ya ce to duk a kashe su daga cikin waɗanda suke tare da shi suka ce ya amiral muminina ka kashe su gaba ɗaya alhalin rai ɗaya suka kashe sai ya ce wallahi da a ce mutanen garin sana'a gaba ɗaya suka taru suka kashe wannan yaron wallahi sai na yi kiliyarin sana'a sai na kashe garin gaba ɗaya saboda shi ne hukuncin musulunci don haka kada a ce mutum arba'in ne ko hamsin a ɗauka cewa rai ɗaya ne dukkan su kashe su za a yi kar a ce a'a ai mutum ɗaya ne ya sa wuka ko mutum ɗaya ne ya jefa mashin ko mutum ɗaya ne ya kyatta a shana duk wanda ya bada gudumawa idan sunansa ya shiga ciki yana cikin wanda suka yi kisa kuma hukuncin su a shari'ar Allah a kashe su amfanin wannan karatun na takaitacce shine idan gemun dan uwanka ya kama da wuta ka shafa naka ruwa yan uwa musulmi mu ji tsoron Allah matasa mu daina mu daina zuciya mu daina tunzura matasa mu ji tsoron Allah mu je mu nemi sana'a mu samu nutsuwa Allah maɗaukakin sarki ya sa mu gama lafiya murgayen mu Allah ta'ala ya gafarta musu rayayin marasa lafiya Allah ta'ala ya ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ta ƙara mana lafiya wannan gari Allah ya ƙara masa aminci da albarka wannan taro Allah ta'ala mai da kowa gida lafiya wa sallallahu wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah